السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد بركم ولا درسي نبيوكو يوشين درسي نبيو أتكون لتافينا كتاب التوحيد shine sabon karatu da muka fara ko kuma sabon littafi da muka fara jiya jiya mun yi darasi na farko yau za mu shiga darasi na na biyu insha Allah duk da cewa darasin farko din ba mu gama shi ba mun yi rabi ne shi ne mun gama da wa'annan ayoyi din mun gama da duka ayoyi din mun yi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mun yi wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu allaha wajtanibu at-taghut har muka zo aya ta karshe a cikin babin qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum Allah ya ce ku taho zan karanta ka gaya musu su taho in karanta musu abin da Allah ya haramta musu Allah tushriku bihi shay'a kada su yi shirka da Allah komai kankantan abu wannan shine karatu na fayi wannan ita ce abu na farko da aka fara ambata a cikin wannan aya din wa anna hada har zuwa fadin Allah madaukin siki wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili wannan annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce karanta mutane cewa wannan fa ita ce tafarki na miƙaƙƙiya ku bita wala tattabi'us subula kada ku bi hanyoyi hanyoyi hanyoyi daban hanya ɗaya ake bi miƙaƙƙiya fatafarraqa bikum sai ta rarraba ku an tadillu kuma za ku bata to ba a bin wannan to abdullahi bin mas'ud yana fassara wannan ayan abdullahi bin mas'ud yana fassara mana wannan aya yake cewa man arada أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى دوان ديكي سو يقى يقى وسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم واندا أكما تستام bayan an yi wasiya sai aka ɗauki stam aka buga a kanta to ya karanta fadin Allah madaukin sarki قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا mun gane ya karanta wannan ayin zai ga wasiyu na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abubuwa ne mun faɗa masu yawa a ciki wanda Allah subhanahu wataala ya yi mana wasiya ya ya mana umarni da mu bi su ya hana wasu kuma kar a bi su Allah ta shiko bihi shay'a kar a yi shirka wa bil walidaini ihsana yace a kyautata wa iyaye وبذي القربى da makusanta wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jambi wa bin sabil wa ma malakat aymanukum har zuwa karshen aya din to nan gurin in mun duba za ku ji an ce duk wanda yake so ya duba wasiya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda Abdullah ibn Husayn ya faɗa karanta wannan kun gane ko wannan shabbaha bil kitab alladhi kutiba thumma kutima falam yazdad fihi wa lam yanqus abdullah bin mas'ud ya kamanta wannan ayar kamar wace sako ne wanda aka rubuta aka masa stamp amma yadda al'amarin yake fa inna nabi sallallahu alaihi wasallam lam yusi illa bi kitabillah annabi bai yi wata wasiya ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi wata wasiya ba sai da me sai da littafin Allah sai da littafin Allah كما قال فيما روى مسلم كما يدى أن إمام مسلم يرويته يكي تيوى وإني تارك فيكم لليني نابرمكو ما إن تمسكتم به لن تدلوا نابرمكو أبن دا إن دي كل ريكي بذاكو أتبا وأنا يتتوى سير النبي كتاب الله للتافن الله يتي يا برمنا للتافن الله دا شيء وسيا ya zo kuma hadisin abin nan ubada ibn samit manzo Allah yake ta ayyukum yubayyi'uni ala haula il ayati thalath waye ne zai min mubaya'a a bisa ayoyin nan guda uku summa tala qawluhu ta'ala sai ya karanta fadin Allah madawakin sarki qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a har yaje karshen wa'annan ayoyi guda uku din da suka tattara wannan wasiya din ثم قال ومن وفى بهن فاجره على الله duk wanda ya cika wayannan abu da ke cikin ayan nan ladan sa yana wajen Allah subhanahu wataala wa man intaqasa minhunna shay'an wanda kuma ya rage wani abu a cikin wannan abu to ubangiji fa zai kama shi a duniya ya masa ukuba wanda Allah bai masa hukuba tun daga duniya ba ya jinkirta shi to al'amarinsa zuwa Allah ne idan Allah ya ga dama ya kama shi Allah ya ga dama ya masa ya masa rahama so almuhim abin da nake so na fada a fada anan maganan ibn mas'ud yana nuna yana nuna girman al'amarin abin da ke cikin ayan ne kai ka ce wasiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma wasiya ta annabi yayi wasiya ne akan qur'ani da sunna amma wannan ayan abin da ta tattara ta tattara abubuwa masu girma masu nauyi wa an mu'adh bin jabal radiyallahu anhu an gaishe ko hadisi na gaba wa an mu'adh bin jabal radiyallahu anhu an karbo daga mu'adh dan jabal Allah ya kara masa yadda yake cewa kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin na kasance ina goye a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam akan jaki annabi ya goye ni akan jaki kuga kankan da kai na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi na kaskantar da kansa annabi bashi da bashi da girman kai bashi da girman kai ya kai ya hau duk wani abu mai tsada da ake hawa a zamanin sa amma gashi yana hawa jaki kamar yanzu a ce kaga babban mutum akan keke ba ma shi akan keke fa akan keke ba kuma yayi goyo ya yi goyo ko ka ga babban mutum akan mashin mashin din ma ba ta yan gayu ba irin wannan din nan mai sunanta irin irin jincen jincen irin ta malam mustafa ina malam mustafa jincen irin ta malam mustafa ita ma ta tsufa kuma yayi tiri in wan saboda lalura ya ce ku hau kai ma hau wataƙila ya ƙara wani yaro a gabansa ma ya ƙara yaro a gabansa saboda tawadu ya yadda a yi wannan abun to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau jaki kuma ya sa ya goya mu'az bin jabal kaga daga nan ka san mu'az bin jabal babban mutum ne babban sahabi ne yace ya mu'az ya kai mu'az atadri ma haqqullahi alal ibad ka san me haƙƙin Allah akan bayi wa ma haqqul ibadi ala Allah menene haƙƙin bayi akan Allah qultu sai nace Allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzonsa su ne suka sani ku rike wannan karatu ka san mai haƙƙin Allah akan bayi mai haƙƙin bayi akan Allah aqida ke aqida tana da dadi hanya ce mai sauki ta shiga aljanna qultu sai mu'az ya ce Allahu wa rasulu a'lam Allah da manzansa su suka fi sani duk lokacin da aka tambayi sahabbai abin da sani ce Allah da manzansa su suka fi sani eh idan annabi baya nan sai ka ce Allah shine mafi sani ba a taba samu wani sahabi bayan annabi ya rasu sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi ce Allah da manzansa su suka fi sani ba sa haka saboda yanzu manzo baya nan sai su ce Allah shine mafi sani saboda gudun fadawa shirka amma an ce Allah da manzo ma'ana ubangiji zai sanar wa manzo yanzu in manzo baya raye ba zai sani ba ba za a sanar da shi ba ba a masa wahayi ba a masa sako sallallahu alaihi wasallam qala to yanzu zai ba su amsa zai ba su amsa sannan usulubi na annabi sallallahu alaihi wasallam in yana so ya ja hankalinka zai tambaye ka ka san meye kaza yafi yafi da in zo in ce maka yawa abu kaza shine kaza shine kaza shine kaza ban ban sato kwakwalwarka ban jawo kwakwalwarka attention dinka ban karbo shi na kawo shi gaba na ba amma yanzu misali kai ka san kaga hankalin sai ya dawo nan yanzu da kallon ƙasa yake da magana nake tai na magana nake tai ba zai ma daga kansa amma yanzu ce kai ka san ko kuma jama'a wa ya san haƙƙin Allah akan manzo da haƙƙin manzo akan Allah sai na ta fiki fiki da ido ina nuna zan nuna wani kowa hankalinsa tashi yana ya san bai sani ba to ina ba da amsa din ta fi shiga sai na nabi ya tambaya ma haqqullahi ala ma haqqullahi ala al-ibad menene haƙƙin bayi akan Allah wa haƙƙin ubad al-bala da kuma haƙƙin bayi Allah akan bayi qultu nace Allah wa rasuluhu alam Allah da manzo ne suka fi sani qala yake cewa haqqullahi ala al-ibad haƙƙin Allah akan bayi an ya abuduhu su bauta masa wala yushriku bihi shay'a kar ku shirka su yi shirka da shi kun ga maganar shirka din nan shay'an fa shay'an komi kankantanta kada a yi shirka da shi wa haqqul ibadi ala Allah haqqin Allah kuma akan haqqin bayi kuma akan Allah in dai suka masa haka ku rike fa haƙƙi ne Allah kuma yayi alƙawari kuma ba zai karya alƙawarin ba in kai ma alƙawarin nan kai shi baka karya ba to shi ma Allah ba zai taba nasa ba amma in ka taba na Allah Allah zai taba ka haƙƙin da da Allah zai maka shi kuma Allah yu'adhiba man la yushrika bihi shay'an Allah ya alƙawari ba zai azabtar da wanda bai yi shirka da shi ba shay'an komai kankantanta in dai baka yi shirka ba ka mutu baka da Allah ba zai azabtar da kai ba qultu mu'adh bin jabal saboda abin nan kaunar isar da abu mai daɗi albishir qultu ya rasulullahi kaman zana afala ubashirun nas wannan garabasar ba zan je ne wa mutane albishir ba wanda yake nuna cewa duk abin arziki kai maza maza ka je ka gaya mutane duk abin tsiya kare zama shi ne naka amma yanzu ba shi ne aikinmu ba yanzu ba shi ne aikinmu ba yanzu malami mai karantarwa zai yi wa'azi guda 150 a masallacinsa ne a wajen lectures ne a wajen waye ba a ma zuwa aje abin arzikin ai ba a sauraro amma da zai tuntuɓin harce ɗaya da shi ne abin da za a yada shi a ta yanka a facebook ana ɗorawa wallahi tallahi luhumul ulama'i masmuma naman malamai dafi ne ko wasunnatullahi fi haƙƙi menene muntakisiha ma'aluma wani abu makamancin haka sunnar Allah game da waɗanda suka ɗauka suna zubar da mutuncin malamai sananniya ce ba wanda ya haka ya zauna lafiya malami ba za ka taɓa haƙƙinsa kuma zauna lafiya ba wa sunnatullahi fi haqqi muntaqisiha ma'luma sunnar Allah game da haƙƙin waɗanda suke taba wannan sananniya ce ba fa maganganun wasu ba waɗanda ba abin nan ba a'a malami su zaka dauka kullun yana darasin su kullun yana karantarwa wani sakon ba fa kuskure ba kai ne bai maka ba ka yanka kai ta ashirai ta zagi yadda aka saba din nan to maimakon duk abin da yayi na alkhairi kuma ka zama kai ne mai yada shi saboda mutane su amfana albishir kenan kai ta isar da shi shi sa Allah ce innal ladina yuhibbuna menene ma ayan nan anta shi al fahishatu fil ladina amanu me haka ce eh lahu azabun alim lalle wa'anda su kuma abin da suke aikin su shine alfasha su yada ta a cikin wa'anda suka yi imani suna da azaba mai tsanani kaga har kuskuren malami ai alfasha ce fi haƙƙin wanda za ka yi ta yada in yayi kuskure ka san lalle wannan maganar kuskure ne to me yasa kuma za ka yi ta yada wa mutane su yi ta ji ina kuma ga masu yatsa batsa a social media masu yatsa gulmace gulmace akwai wani mutum da ya turo min wani maganar wani dan siyasa wannan dan siyasan an yi an yi waya da shi ne an yi waya da shi yana ta ashar yana ta batsa yana zagin wasu manya a gari yana cin mutunci ashe an yi rekodin saboda rashin amana ma an yi rekodin wanda ita ma rashin amana ce mutum kana waya da shi baka sanar da shi baka yi rekodin kuma ka yi rekodin kuma ka tura wasu wannan iyakacin amana ta ƙarshe ka rekodin kuma ka sake ta kuma hatta voice da muke yi za a turo mana tambaya malam don Allah a dan mana bayani akan hukuncin kaza kisa duk wanda zai turo min voice musamman mata voice da ake neman in ba da amsa kan wani abu da na san abu ne mai hatsari sai na ce hede a taso a zo a same ni musamman abin da ya shafi aure ya mutu ko auren bai mutu ba a yi maka bayani haka kawai aure ya mutu ko aure bai mutu ba kana ba da amsa in za ta voice za ta tura wa wancan ta tura wa sirkai ta tura wa miji ta tura waye ai gashi malam wani ya ce auren ya mutu ai gashi gashi an ce auren ya mutu amma da matar da mijin da uwarta din da ubanta ku taso ku zo in ba za ku zo ba kar ku ba zan ce komai ba sai kun zo na tambayi mijin na tambayi wannan haka aka yi eh haka aka yi to in haka aka yi auren ya mutu in kuma ba haka aka yi ba wannan auren bai mutu ba yanzu akwai matar da ta yi ta tambaya in ba da voice naki sai daga baya na samu labari ta tattara kanta ta tafi gidansu har yau kuma ina kan bakana ba zan ce komai ba ya mutu ko bai mutu ba sai mijin ya zo matar ta zo mun zauna da iyayenta da yan uwanta in ba aka ba je su tambayi wani daban kana yin voice kai ka kashe aure kuma akwai voice da na yi shi ma wani je ta yadawa cewa matarsa bata saku ba matarsa bata saku ba kaga wannan wannan wannan hatsari ne based on abin da ka tambaya ne aka baka amsa based on abin da ka tambaya da yadda kai wa malami bayani amma dole ake taka tsantsan a'a kai ba haka ka faɗi naka ba kai ta zo ta faɗi nata eh ta faɗi nata ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake ga yadda take in haka yake to auren ku ya sauko in haka ba auren ku bai sauko ba to karka zama kai mai yada to yanzu kun ga dai wannan mu'azu bin jabal yace ba na yi wa mutane albishir ba qala annabi ce la tubashshiruhum karka musu albishir kyale su karka sanar da su wannan hadisin gara basa in ta yawa fayattakilu mutane za su shagwabe yanzu sun san cewa ba shirka suke ba ga aljannan nan a gabansu ba za a gaya musu ba akhrajahu fi sahihaini wannan hadisin an ruwayat an fito da shi a cikin sahih bukhari da sahih muslim kuga girman aqida kuga girman tauhidi shine in dai ka mutu babu shirka shay'an fa amma ku rike shay'an komi kankantan shirka komi kankantan ta har riya kai aikinka don Allah ka ɓoye shi in kuma aikinka dole kana ga sai ka bayyana ko kuma wata bukata za ta sa ka bayyana kafin ka bayyana ka tsaya ka je ka yi ka gyara niyyarka ya ubangiji ina so in bayyana wannan aikin saboda wasu gani su ɗauka ya Allah ƙarfin gwiwa ne encouragement ne ga mutane ya ubangiji zan faɗa ne saboda mutanen ƙarfafa musu gwiwa ba dan in yi tallan aiki na ba ya ubangiji kai ka fi ni sanin abin da ke zuciyata sannan ka zo ka bayyana saboda niyya shi eh a musu magana saboda niyya niyya tana da matsala sosai yana daga cikin aiki da yafi kowanne wahala niyya ta zuciya niyya rashin niyya mai kyau kuma yana daga cikin riya riya kuma shirka ce kuma daga cikin abin da zai sa ba za ka ci wannan hadisin ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mai sauki ne shi yasa annabi ya hana shi nan yana nuna mana girman sahabbai shi ma hana shi da hana mu'azu bin jabal da yace karka ji ka gaya mutane hadisin kai dai na gaya maka yana nuna sahabbai manyan mutane ne kenan dukkan su sun ci wannan jarabawa dan ma siyasan annabin ya san sun ci ba su da matsala baya so su rage wani aikin wani aikin su ce a tunda ni na zama qualified amma mu kuma da manzon Allah da ya rasu sallallahu alaihi wasallam ƴaƴan banza suka fara zuwa aka fara samun gurbatattu nan ne mu'azu bin jabal ya faɗi wannan hadisin wanda yake nuna cewa ya halatta ka boye ilimi idan akwai maslaha akwai ilimin da ba za ka zo ka gaya mutane ba kuma wallahi da yawa akwai wani karatu wanda ka gaya wa mutane fitina ce a gare su ba komai ne za ka zo karanta mutane ba saboda wani son zuciyarsa sai ta fassara masa hadisin yadda ya ga dama ƙarshe kuma sai ka ga yaje ya halaka saboda bai gane me kake so ka faɗa ba to sai ka tsallake wannan ba dole ka gaya masa shi ba in akwai maslaha kenan in akwai maslaha in ya cika minti ashirin ba da wannan sai gaya mai fihi masail a babin da makaranta ji akwai matsaloli guda ashirin da hudu za mu yi su a gurguje na farko alhikimatu fi khalqin jinni wal insi Allah a wannan babin da muka yi jiya da yau an gaya mana hikiman da yasa aka halicci mutum da aljani wa zai gaya min hikima din na na to dan su bota faɗi gaba ɗaya mana faɗi gaba ɗaya la da waye magana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun shine ayar da yake nufi ban halicci ai da ka karatun daga farko ban halicci mutane da aljanna ko da Hausa ba da amsa sai dan su bauta min wannan ayar yake nufi na biyu annal ibadatu hiya at-tauhid li'anna al-khusumata fihi duk wata abu ibada da ka sani ita ce tauhidi an ya abuduhu an yi wahidohu duk inda ka ji an ce ibada a cikin ƙur'ani ana nufin ta Allah me yasa li'annal kusuma ta fihi domin duk wata kusuma da ka sani da rigima da ake da mushrikai da kafirai dama kan suna shirka ne in ba sa shirka ba za a babu wani rigima tattare da su shi yasa aka ce kana nasu ummatan wahida da mutane al'umma ɗaya ce mutanen duniya gaba ɗaya al'umma ɗaya ce saboda babu shirka a da lokacin annabi adam ba shirka annabi shit ba shirka annabi waye ba shirka annabi waye ba shirka sai dab sai bayan shekara dubu da zuwan annabi nuhu ko ne abu makamancin haka ko fiye da haka sai aka fara samun shirka to da aka samu shirka ne fa aka aiko annabi nuhu da ba haka ba za a aiko ma annabin ba amma da aka samu shirka mutane suka fara bautawa hotuna suka fara bautawa wabin nan wane ne mutane suka fara bautawa kaza da kabarurruka sai aka aiko annabi nuhu kana an-nasu ummatan wahidatan fakhtalaf wa ba'athan fa ba'atha Allahu an-nabiyina a wata aya can Allah wata aya ce wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalaf fa ba'atha Allahu an-nabiyina sai Allah aiko annabawa to wannan shine duk wata ibada da ka gani a Qur'ani aka ce ibada ka fassara ta da aqida shine tauhidi kadai ta Allah na uku anna man lam ya'ti bihi lam lam ya'budillah duk wanda bai zo da tauhidi ba da aqida ba bai bautawa Allah ba kun kike babban littafi muke yi fihi ma da qawluhu ta'ala wala antum abiduna ma a'bud a cikin sa akwai fassaran fadin Allah muke wala antum abiduna ma a'bud ku ba za ku bauta abin da zan bauta ba ni ba zan bauta abin da kuka bauta ba arabi an hudu alhikmatu fi irsali rusul an gaya mana hikima ta aiko annabawa a ina take ina ne hikimin aiko annabawa a wani aya aka gaya mana eh dan daga hannu mutum zai na anan muka karanta a cikin karatu yake maka magana an gaya mana hikiman aiko annabawa walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah abin da yasa muka aiko annabawa ai dan aka daita Allah dan su ga mana aka daita Allah ne an ga mana hikima ta aiko annabawa na biyar annar risala ammat kullu ummatin wannan sakon da aka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma annabawa ta game kowace al'umma ma haka aka aiko ta a wace aya shi ma to fade ta mana fi kulli ummatin ashe kowace al'umma aikin da aka aiko annabin ta kenan shine ayi tauhidi walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan na bakwai na shida anna dinal anbiya wahid addinin annabawa ɗaya ne a ina muka samu a wace aya addinin annabawa duka ɗaya ne na'am eh la walaqad ba'athna din dai ana ga muku Sheikh Muhammad bin Abdul zaki ne mai kwakwalwa a hadisi ɗaya sai fitar maka da hikima guda ashirin a babi ɗaya sai fitar maka da abu yanzu kaga abu arba'in da abu ashirin da hudu ba yanzu a aya ɗaya a jeriya fito mana da hikima uku an na dinar an biya wahid addinin annabawa ɗaya ne saboda Allah ce walakar ba na fi kulle ummatin rasulan a ne abudullaha duk addinin annabawa shine a ne abudullaha shine abota Allah a nisanci gumaka kaga addinin su ɗaya ne kenan na shi na bakwai almas'alatul kabiratu yace babbar mas'ala ce wannan anna ibadatallahi bautan Allah la tahsulu ba ta samuwa illa bil kufri bit taguti sai ka kafirce wa daguti fa fihi ma'ana qauluhu akwai wata aya da muka karanta a cikin ayan akwai ma'anan fadin Allah madaukin sai fa may yakfur bit taguti duk wanda ya kafirce wa dagutu wa yu'min billahi ya imani da Allah fa garisam saka bil urwatil wusqa hakika ya samu abin nan igiya mai ƙarfi da ba za ta tsinke ba shine musulunci wace aya ce har yanzu dai walaqad ba asna din mu dai har yanzu walaqad ba asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut tana fassara mana fa man yakfuru bit taguti wa yu'min billah an ibudullaha al imanu billah wajtanibut tagut wa man yakfur bit taguti duk ba aya dai bace wannan ayan yanzu idan nazo ko da karatu a gaba na ce muku man yakfur bi taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al wuthqa da komin aya makamancin ta qur'ani sai ka ce wal garba azna fi kulli ummatin rasulan ani ibudullah wastanibu tagut tana fassara juna na takwas anna taguta amun fi kulli ma ubida min dunillah wannan yake nuna mana shi dagutu fassarar dagutu wani abu ne dagutu wani abu ne da ya game duk abin da aka bauta koma bayan Allah a wace aya walakad ba asna fi kulli ummati rasula an ibudullah washtani but tagut kowane dagutu wa tagutu duk abin da ake bauta koma bayan Allah gunki dagutu ne boka dagutu ne zuciyarka da bata bi Allah ba dagutu ne waliyinka da zai saka ka bauta masa dagutu ne wanda zai saka bauta kabari dagutu ne wanda zai saka yi bid'a dagutu ne bid'ar kanta dagutu ce wanda ake bauta masa ya yadda a bauta masa dagutu ne amma in bai yadda ba wannan kuma ba haka bane yanzu annabi Isa ba dagutu bane saboda ana bauta annabi Isa ma bai yadda ba amma bautar fa dagutu ce na takwas ai na tara idan sha'ani salasi ayat al-muhkamat fi suratul an'am inda salaf girman ayoyi guda uku din nan a wajen salaf wanda suke cikin suratul an'am qul ta'alu atul ma harrama rabbukum alaykum har zuwa karshen ayoyin wanda take da basu wa abin nan manya manyan point guda 18 a cikin su wa fiha ashru masail a ciki akwai masaloli guda goma oke guda goma ne ka hada da wancan baka takwas ko goma sha takwas awwalu hana farkonta annahyu an shirk hani akan shirka mm ayoyi goma shine mai ayoyi goma ko mai ayoyi goma ya fara yin magana mai aya goma al'ashir al'ashira na goma al'ayatu fi suratul isra ayoyin da suke cikin suratul isra wa fiha 18 mas'ala yau wa ita ce mai mas'ala 18 a cikinta akwai matsala goma sha takwas bada Allah ta'ala Allah ya fara da lati ja'al ma'allahi ilahan akar fatakuda mazmuman makhzula akwai mai ayoyi gudu amma bu kawo su anan ba ko ba kawo su anan ba to nan yana nuna mana girman shirka akwai matsala guda goma sha takwas amma da mai aka fara sai aka fara da shirka la taj'al ma'allahi ilahan akhara karka hada Allah da wani Allah daban sai ka shiga matsala Allah ya cika kuma da ƙarshen na sha takwas ɗin la ta ji anma la ilahan akar fatul ƙafi jahannama maluman madahura ka ga ya fara da shirka ya cika da karka ya shirka 20 minutes ba 25 gaba ɗaya a ana ce maka in mun cika 20 minutes eh la ilaha illallah to sai mun gama ne sai mun sai mun ɗebi abin nan ونبهنا الله سبحانه وتعالى على إذن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك نقوم شاهد آية آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة آية تكن سورة النساء وانا أكيد شمت آية حقوق يبدا قوما شيني وعبد الله ولا تشركوا به شيئا دينا وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إسانا هرزوا قرشي الثانية عشر na goma sha biyu at-tanbihu ala wasiyyati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda mauti ana fadakar mana da wasiyar annabi lokacin rasuwarsa ba ana nufin lokacin rasuwa ba fa ana nufin yana da wata wasiya ba malam muhammad bin abdul hab ya kai mu kan wanne ne hadisin abdullah bin mas'ud wasiya ta annabi kuma menene kitabullah littafin allah na goma sha uku ma'rifatu haqqullahi alaina ma'rifatu haqqillahi haqqullahi alaina sanin haƙƙin allah akan mu mun san haƙƙin Allah akan mu aiko shine mu bauta masa kar mu yi shirka na goma sha hudu sha biyar kai ai na sha hudu ma'rifatu haqqul ibadi alaihi idza addaw haqqahu mun san menene haƙƙin Allah akan mu in mun mun bashi haƙƙin sa na goma sha biyar anna hadhihi almas'ala la ya'rifuha aktharu sahaba kaga fa wannan mas'alan da yawa daga cikin sahabbai ba su santa ba ina kuma ga mu wa zai gano min inda inda muka san sahabbai ba su san mas'alan nan ba haƙƙin Allah akan bayi da haƙƙin bayi akan Allah wa zai gano min gurin daga hannu za a yi kai dan Madina ne zaka yi ta faɗa yawwa malam garba ko kuma inda ma zai ce gaya wa mutane dai ko dai inda ma zai ce gaya wa mutane inda mu'az ya ce in gaya wa mutane ne ko inda annabi ce karka gaya wa mutane yake nuna mana mutane ba su sani ba ko duka biyu ko duka biyu in mu'az ya san mutane sun sani ba zai ce in gaya musu ba kenan wannan yake nuna cewa sahabbai ba su sani ba mu'az ya san ba su sani ba sannan annabi ya karfafa masa cewa lalle fa ba su sanin ba da ya ce karka gaya musu sai su shagwabe duka biyu ne da inda ma zai ce in gaya musu da inda annabi ce karka gaya musu da inda annabi ce in ka gaya musu za su shagwabe kenan me kenan ba su sani ba jazakallahu khairan da akwai kyauta da ka ci 70 bisa dari na goma sha shida jawazu kitmanul ilmi lil maslaha halaccin boye ilimi idan akwai fa'ida duk wanda ka san ka gaya masa zai samu matsala kar ka gaya masa ilimin ka ɓoye shi an ce wani ya zo yana rawar jiki yana cewa ina hukuncin Allah zai gafarta wanda ya kashe rai aka ce ba za a gafarta masa ba ba daɗe ba kuma wani ya zo Allah zai gafarta wanda ya kashe rai aka ce eh aka ce wancan ya zo ya ce ba za a gafarta masa wannan ka ce kuma za a gafarta masa sai ce wanda na ce za a gafarta masa ya riga ya kashe ni ya riga ya kashe yanzu maganin ya je tuba ne wanda kuma ya zo yana rawar jiki din nan an taba shi ne zai je kashi kaga ai an san Allah zai gafarta kisan kai baya cikin wanda abin wanda ko ka mutu a kansa ko amma me yasa aka ce a'a saboda yanzu zai je ya barna amma da aka ce eh ya riga yayi to kake duba maslaha kai da zaka yi magana ka duba maslaha karka zo ya tabbata a hadisi kawai kai kan ya tabbata a hadisi wata ilma baka fahimci hadisin ba matsala na goma sha bakwai istihbabu bisharatul muslimi bima yassarahu mustahabbi ne kai wa mutum albishir abin da zai faranta masa rai karka masa albishir abin da zai bata zai tayar masa da hankali ya sa shi damuwa ya sa kaza ya sa kaza ya sa kaza ba a yi kai zama kai mai sa mutane farin ciki ne da murna na goma sha takwas alkhawfu min al-ittikali ala sa'ati rahmatillah tsoron kar mutum ya shagwabe a bisa fadin rahmar Allah saboda kana ga fadin rahmar Allah kai ta shagwabewa na goma sha takwas qaulul mas'ulu amma la ya'lam Allah wa rasuluhu a'lam wanda bai sani ba aka tambaye shi yace Allah da manzo ne suka fi sani al-ashrun amma mun fada zaka ce Allahu a'lam ne a yanzu tunda annabi baya nan al-ishrun na 20 jawazu taksisu ba'd an-nas bil ilmi duna ba'd ya halatta ka kebance wasu ka basu karatu ka hana wasu ka kebance wasu ka basu karatu ka hana wasu saboda wasu basu iso wannan karatun ba akwai yana nan muna karatu da dalibai dalibai na anan wannan daliban limamai ne na gari wasu ma alƙalai ne wasu kaza wasu kaza wasu kaza wala akwai karatun da na iso ina sharhi wani ina yake ne na ita duba yawa gashi nan malam ga nan malam yana gefe shi yana so sai ya saurari karatu shi ma ya samu fa'ida kuma yana zikirinsa bai gama ba na san mala yana da yawan zaman zikiri na mala wani abin dole na kina fada dole na tsallake saboda bai iso karatun malam ba kuma yana gurin kuma ba za mu ce a ra'aitar ladi yadda abdul iza sallah yana masallaci ka ce tashi ka tafi ba mu guri muna karatun da bai shafe ka ba akwai gaban da ba za ka karanta ba za ka karanta ba kuma akwai karatun da ba zan yi a nan ba amma kuma zan yi a cikinsu to da su labil ɗinsu ne ta ya halatta ka keɓance wasu ka ba su wani karatu ka bani na sha ɗaya tawazuhu lirkubil himar ƙasƙantar da kai na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda hawansa jaki ma iddafi alai kuma har yayi goyo a kansa na goma sha biyu na nawa ishirin da biyu ko jawazul irdafi ala daba ya halatta ayi goyo to ayi goyo akan mashin ko abin hawa na go na 23 fadilatu mu'az an gaya mana falalan mu'az bin jabal na goma sha na 24 idan musha'ani hadhihi almas'ala girman wannan mas'alan da muka yi Allah ubangiji mana tawfiki wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam sallam zamu shiga darasi na uku gobe in Allah ya yarda babin mene na goben nan ya sunan babin babu fadl tauhid ne ko babin falalan tauhidi ko shine ko yawwa za mu shiga babu fadlul tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub babun falalan tauhidi da abin da yake kankarewa na zunubi kuma gobe da karatu insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh